الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم za mu ɗaura daga inda muka tsaya a darasinmu na hadisi wanda muke karanta matanin al'arba'inan nawawiya inda muka tsaya hadisi na uku hadisi yana cewa an abi abdurrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أن حديث دي أترتيب وأن littafin shine na uku rawin al'ala ɗin shi ne sunan shi abdullahi ibn umar ibn al-khattab alkunyan shi shi ne abi abdurrahman aka ce an abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma shi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin wayanda ake kiransu al'abadilatul arba'a ko al'abadilatul khamsa shi ya musulunta ne bayan musuluntan baban shi sayyidina umar ibn al-khattab wanda shi ne halifa na biyu a jerin halifancin musulunci sayyidina umar kenan radiyallahu anhu maman shi kuma ita sunanta zainabu bintu maz'un yar uwa ne a wajen usman ibn maz'un ya musulunta bayan musuluntan baban shi ya yi hijira da komi da komi an yi da shi da muka ce shi ne ɗaya daga cikin al'abadilatul arba'a kaga shi na ɗaya abdullahi ibn umar sannan abdullahi ibn abbas sannan abdullahi ibn zubair sannan abdullahi ibn amr ibn al'as to wanda suka tsaya a matsayin al'abadilatul arba'a suka tsaya a haka wanda suka ƙara cewa su hamsa ne sai suka ƙara da abdullahi ibn mas'ud wanda dama wannan istilahin yawanci sai da ya rasu ne ya suka shahara da wannan istilahin al'abadila ɗin kuma shi tariƙa ne na naht wanda sunayensu ya fara abdullahi abdullahi abdullahi ne sai aka yi nahtin shi aka ce al'abadila to yana cewa ƙala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa buniyar islamu ala khamsin wato musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar wannan juzi'i na buniyar islamu ya zo da riwayoyi guda uku da farko akwai buniyar islamu ala hamsin wannan riwayan da muka karanta akwai kuma buniyar islamu ala hamsatin da ta akwai kuma innal islamu buniya ala hams dukkan su riwayoyi ne daban-daban wanda aka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka sani saɓani a wajen malaman hadisi na riwayatu bil ma'ana shi yake jawo kaga lafazi ya canja ko takdimi ko ta'khiri tunda kasransu yana jawowa da wuya a ce duka annabi ya faɗe su a wajaje daban-daban da siyar mukhtalifa da alfaz mukhtalifa da takdim da ta'khir haka wanda shi saɓanin wasu sun yadda da riwaya bil ma'ana wasu kuma ba su yadda ba wasu sun yadda bi shurut wasu kuma sun yi raddin shi ko da wani sharaɗi ne shi sa abdullahi ibn ibrahim shankiti yake cewa wa naqlu lil hadisi bil ma'ana muni' wa malikun anhu al jawaz qad sumi' لعارف يفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعد حتم ينا فدين أكن اختلاف الرواية بالمعنى imamu malik shine ijaza li'arifin ya fahimu ma'anahu jazam wa ghalibu zan ladal ba'din hatam والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل وبعدهم ما في القصار دون تطول للاضطرار وبالمرادف يجوز قطع وبعضهم يحكون فيه المنع أرزوانا وبعضهم يحكون فيه المنع رواية أن كون إمام مالك يندي إجازة الرواية بالمعنى بشروط والسنقية ديش سنشي دولي سيازة من تو حديثي in ya zaman to kaɗan ne to la ya juzu riwayatu bil ma'ana dole a ɗauko shi saboda alfazin shi kaɗan ne wasu sun ce in yana da tsayi la ba'as a caccanja alfaz din a ɗauko ma'anan kawai haka dai har zuwa ƙarshe ta wannan riwayan da muke kanta da aka ce buniyar islamu ala khamsin nan da aka ce buniyar islamu ala khamsin bi ta to takdiri ne yake zuwa dama yadda muka sani akan qawaid na lugal arabiya shine cewa wajen adad da ma'dud ana bambantawa in ma'dud din ya zama muzakkar sai a annasa adad din in kuma ma'dud din ya zama to muannas sai a zakkar adadin a ringa saba ibn malik yana cewa babin adad yace salasatan bitta'i kullil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة للأكثر هنا تشهد ثلاثة بالتاء قل للعشرة أكو يقوم كتي ثلاثة كأن ساش في عد ما أحده مذكر إن زمن تو معدود دنكو أبن دكتي كرغا مذكر ني تسيك عدد يزمن تو دتا دنت في الضد جرد إن كما أكسيني معدود دنك مؤنس ني تو عدد سيك ذكرش ma'ana sai ka ce salas ka cire ta ko ka ce hams ka cire ta ɗin in ma'adud ɗin ya zamanto mu'annas ne ma'ana dai sabawa ake namiji a bashi sifan mace ta mace a bata sifan namiji adad kenan daga daga uku yayi ya goma to nan riwayan kaga da aka ce bunyal islamu ala hamsin hamsin ɗin da aka faɗa dole wajen takdiri a nan zaka kaddara zaka kaddara mu'annas ne sai ka ce da'a'im ana an gina musulunci akan ginshiki shine da'a'im jami'in shi in kuma ka ce kana karanta riwayan mai buniyar islamu ala hamsatin sai ka ce hamsatin sai ka kaddara arkan tunda rukun muzakkar ne kaga adad din sai ya zamanto ya zo da tanisin shi yadda riwayan take muna mu'ana ala hamsin sai ya zamanto takdirin shi da'a'im tunda da ama mu'annas ne da haka sai a cire daga adadin a cire ta sau da yi munasaba haka har yanzu alaɗin nan harafin za ta zamanto buniyar islamu bi kamsin wannan alaɗin bi ma'ana ba me yasa za ta zamanto da ma'anan ba saboda in an ɗauki ala a ma'ananta zai zamanto ginin daban abinda kuma musulunci yake kai daban in ka ce buniyar islamu ala hamsin to hamsin din su ne aka ɗaura addinin musulunci a kansu kuma ma'anan ba haka yake so ya ce ba ma'anan yana gwada mana cewa wa'innan biyar din su ne aka gina musulunci da su ma'ana su ne musulunci to shi yasa ala sai ta zamanto bi ma'ana alba a nan waje saboda dama ka'ida ne na wajen malaman lugha cewa alhurufu ta ta'awar harfofi yadda ya gansu suna ba ɗaukan aron ma'anan junansu ala ya zo da ma'anan ba kamar nan wajen ba ya zo da ma'anan ala kamar wa min ahlil kitabi man intamanhu bi qintarin bi qintarin badin nan sai zaman to bi ma'ana ala duk wanda ka akwai wasu a cikin mutane a ahlul kitabi in ka ba su amanan dukiya mai yawa za su kiyaye maka amanan ka su mayar maka da haƙƙinka to biƙin tsarin baɗin sai ya zamanto ina da kita mai ta mana biƙin tsarin baɗin ya zamanto alaƙin tsarin saboda alhurufu ta ta'awar haka allazina idza ktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idza ktalu ala an-nas ala dinnan bi ma'ana min idza ktalu min an-nas saboda alhurufu ta ta'awar harfofin larabci sukan ari ma'anan junan su kaga wannan yazo anan kuma yana nufin ma'anan ɗaya ne to har yanzu dai buniyar islam ala khams tashbihi ne a balaga an shabbaha ma'anawi da mahsus kaga shi musulunci wannan wannan ginin musulunci gini ne ma'anawi an shabbaha shi da gini hissi irin ginin da aka sani wanda aka saba gani saboda ƙarraba ma'anan kuma isti'ara ne har yanzu buniyar islamu ala khamsin ya ce shahadati la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya ce nan kaga shahadati shi ma yana ɗaukan wasali guda uku ake cewa shahadati an la ilaha illallah ake cewa shahadatu an la ilaha illallah ake cewa shahadata an la ilaha illallah in ka ce shahadati sai zamanto badal ne na khams shi sa ya zo da jarran shi in ka ce shahadatu sai zamanto kamar da shi khabar ne li mubtada'in mahzuf ka ce hiya shahadatu ko minha shahadatu in ka ce kuma shahadata sai zamanto za ka mai takdirin amil ɗin shi ko ani ko wani mai kama da haka ani shahadata amma duk wa'innan tartibin ya zamanto shahadati shine fi ƙarfi a luga sannan shahadatu sannan shahadata to yace shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wato an gina musulunci da abubuwa guda biyar na farko shine shahadata ku shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wato abin da aka gina musulunci na farko ginshikin farko shine shahadan cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan shine shahada kamar shine ginshikin farko wanda in babu shi babu musulunci dole kowane ɗan adam yake son shiga musulunci sai ya faɗi wannan jumlan cewa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sai dai yana da uzuri wajen furta shi yasa suke cewa wa nutqu zil qudrati shartun fihi ala ikhtilafin kutubuhum tahwi an yi sabani shi sharadi ne sai mutum ya furta da wannan kalman da halcin shi ko kuma yakfi ya itiqadin shi a zuciyar shi a ƙarshe dai sun ce mai ƙudurin furtawa dole ne sai ya furta to wannan shine na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuma har yanzu shahadan tana ɗaukan janibin farko juz'inta na farko na la ilaha illallah ya ɗauki duka abubuwan da ya shafi uluhiyya da ma ya jibu wa ma ya stahilu wa ma ya juzu wanda ake koyar da su a ilimin tauhidi haka anna muhammadan rasulullah shi ma ya kunshi ya kunshi duka ma'anan nubuwat ma ya jibu wa ma ya stahilu wa ma ya juzu fi haƙƙin rusuli dukkansu to kaga wannan shahadan ita shi yasa ubangiji ya ɗauke ta a matsayin tarjama ne na imani shi yasa suke cewa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان wanda sa ta zamanto alaman imani da tarjaman musulunci da imani gaba ɗaya saboda ishtimalin ta ala dukkan a ɗin addini dan kuma kaga ita ne farko shahadati an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah hiya afdalu wujuhi dhikri fashghal biha al'umra tafuz bi zufri kaga na farko kenan a cikin guda biyar ɗin wanda dukkansu in babu wannan na farkon sauran duka abin da zai biyo baya a addini ba zai bai karɓo ba bai inganta ba mutum ko zai shekara miliyan yana sallah in dai babu shahadar nan ta farko zai zamanto wannan kawai a matsayin training ne da exercise tunda ذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع sihansu da karbuwansu duka ya tamid ala ƙauli la ilaha illallah muhammad rasulullah in ba faɗe su ba aka yi ta yin wannan a matsayin al'ada ko ganin iyaye suna yi zai zamanto ba su karɓu ba na biyu ya ce wa iqamis sala bayan shahada sai kuma iqamis sala iqamis sala ma'anan ta tsayi da sallah asali iqami asalin ta iqamati ne na farko kenan kamun iqamati kuma asalinta daga iqwam ne masdarin shi tunda wazanin su ruba'i ne yana wazanin daidai da kaga akarama da ahsana aka ce akarama yukrimu zai ka ce aqama yuqimu to a ƙa'ida iqwaman ne yanda ikraman yake masdarin shi to sai zamanto tilal da qalb da hazf sun shiga jikin shi da masdarin shi dama sun ce واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا زدت لزم يندق استعاذ يستعيذ أقم إقامة أصل شي مصدر شي إقواما تدون إعلال ده قلب ده حذف سكش قد تنش سي زمن تو أنسري يزمن تو إقام da ya zamanto iqam saboda hasfin da aka yi sai aka awwada ta sai ya zamanto iqamati to bayan ikamatin nan malaman luga sun yi saɓani shin ja'izi ne a cire taɗin ba tare da shi ma an bar mai wani iwad ba ko kuma a'a dole in an cire shi sai an bar wani abu ya zamanto iwad ne na goge shi to malamai dai sun ce yadda ibnu malik ya cewa galiban zatta lazim yawanci wannan taɗin lazima ne tana zama su akfash kuma sun tafi akan cewa za ka iya cire taɗin kamar da idafa a matsayin iwad ne an wannan taɗin wanda ita kanta dama iwad ne akan mahzuf da aka cire shi na iqwam ɗin to tun da nan akwai idafa sai ya zamanto kamar iwad ne akan wannan taɗin da aka goge ta wanda ita kanta dama iwad ne wa iqamis salati aga tsayi da sallah aga na biyu kenan الصلاة لغة كما إبادة واصطلاحا كما أفعال مخصوصة عندك سد شروط مخصوصة في أوقات مخصوصة سينا أوكويتي وإيتاء الزكاة بعد زكاة نن إيتاء دين yana da muta'addi ne a ƙa'ida yana da maf'ulin shi aka goge wa ita zakati alaha sai aka goge shi بعد زكاة الزكاة لغة كما النمو والزيادة واصطلاحا كما إخراج جزء مقدر من مال مخصوص إلى جهة مخصوصة على وجه القربة تروني جزء أتكموني كدين مسمى زوا وسمتانين مسمى دسوني إبادة شيني زكاة وحج البيت سيكما wato banda cire zakka sai kuma yin hajji aikata aikin hajji alhajju lokacin shi kuma alƙasdu istilahan kuma shine wani aiki ne wanda ya kunshi da wafi da sa'ayi da ƙuf arafa da mabit amina da musdalifa shine ake kiran shi hajji a wakti mu'ayyan sai na ƙarshen su saumi ramadan azumin watan ramadana to kaga wa'innan dukkansu in ka cire shahada ka ce wa iqamis sala tsai da sallah nan malamai sun yi saɓani shin menene zai shigar da mutum musulunci menene zai fitar da shi wanda ya bar sallah ya bar sallah baya yi me hukuncin shi in mutum ya bar sallah tare da imani da wujubinta yana da hukunci daban wanda ya yi inkarin wujubinta shi ma hukuncin shi ya bambanta wasu malamai sun tafi akan cewa in mutum ya bar sallah ta kasula ta wannan za a yi ta mai wa'azi ne a zaburar da shi in akwai amirul muminin sai shi ya azzara shi har sai ya dawo ya yi sallah in bai yi ba kuma a ƙarshe za a kashe shi ne ma'anan wa qatlu tarika muqirran haddu wa jahidin wujubaha murtaddu wanda yi jahdin wujubinta ya ce a ita ba ba dole bane dama abu ne wanda kawai in ka ji kana da ƙarfin yi kana da kaza sai ka yi amma ba dole bane ne ta wannan murtaddi ne ya ridda wasu kuma sun tafi akan cewa a'a ba ta kasulan ba ko yaya mutum ya bar sallah ridda ne wannan in an kashe shi kuma an kashe shi haddan ne to wannan saɓanin malamai ne su kuma su kowa ya dogara da hadisi sun ce sun dogara da hadisin da yake cewa salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din kaga hadisin a fili yake yana yabon sallah da cewa ita ita ce ginshiƙe na addini wanda ya daidaita ya tsaida da sallah to shine fa wanda ya tsaida da addini wanda kuma ya ƙi daidaitar da sallah ya rabu da ita to wannan fa shine ya rabu da addini wa ga dogaro da wannan hadisin suka yanke akan cewa a wannan tariku sala wannan murtaddi ne ya bar sallah ya bar addini kenan to wa ita'u zaka ita ma zakaya wanda ya rabu da ita ya yake malamai nan ma sun ce in mutum ya yi inkarin wujubin zakka to wannan murtaddi ne saboda an kara amran ma'lumin min addini bid darura wanda kuma ya ce a kawai mako ne da waye ya gagarar da shi fitar da ita ta wannan in akwai gwamnati za ta cire dole a cikin kudin shi a cire nasibi nasibin wannan ɗin kuɗin shi ya kai nasibi hala alayhi haul za a cire wannan juzu'i muƙaddar ɗin a cikin dukiyar shi su ma sun ce wanda ya rabu da ita kafiri ne qatan saboda allazina la yutuna zakatahum bil akhiratihum kafirun da kuma harbin da sayyidina abubakar yayi diddin mani'i zaka duk wannan hujjoji ne akan wanda suka mai da ita cewa barin ta ma barin addini ne sai hajjul bait dama da sallah da zakka wasu a'mal ne wanda sallah ita aiki ne wanda ake yin ta kullum zakka kuma ita abu ne wanda ake ibada ce wanda ake fitar da ita duk shekara ai duk shekara in sharaɗi ya cika akan dukiya sharuɗa na almilku tam bulughun nisab wa hawlan alhawl in sun cika to dole a fitar da wannan juz'i muqaddar ɗaya a ciki haka hajjul bait shi kuma wani ibada ce wanda ta jibu marratan fil umr sawm ramadan ita ma azumin watan ramadan wani aiki ne mausimi a shekara sau ɗaya ake yin shi to kaga wannan shin dukkansu ne in sun haɗu suka zama musulunci ko kuma in an cire ɗaya akwai musulunci kamala ne babu ta wannan duk malamai sun yi saɓani a kai cewa shahada da ita wannan ba ta taɓuwa haka sallah ma saboda hadisan da aka dogara da su malamai wasu sun tafi akan cewa ko yaya aka bar sallah to ba maganan wani takasulan ko ikirari da cewa ba wajiba ba ce ko yaya dai dole mutum ya riddake inda ya rabu da sallah to wannan kuma duka abin da yake cikin wannan hadisin yana cikin alkur'ani da kowannensu yake nan zakka ita ma dukkanta yawancinsu wa'innan duka suna da istilahat ne shar'iyya duk da an fito da su daga ma'aninsu lugawiyya aka fito da wasu ma'ana irin daga cikin ma'anan ba wani sabon abu aka ƙara aka ba su ba an ƙara ne a cikin ma'anansu na lugatan ma'anan kaga ita zakka ita assala da aka kira ta du'a lugatan kaga addu'a ne da ƙarin wasu abubuwa kaga dai mustalahu shar'i da ya zo ya same ta ba ya canja mata ma'ana kulliyan ba ne ya yi ziyadan wasu abubuwa ne akan ma'ananta haka zakka ita ma in ka ce mata lokacin annumu wa ziyada to kaga wannan ita ma ma'ananta ziyada ne fa'id ne a cikin malin musulmi ake fitar da ita lizawi alhaja wanda ubangiji ya lissafa su in kuma ka ce a ma'ananta lugatan don wasu suna cewa zaka ma'ananta lugatan daga daga daga manan shi azzaka abubuwa guda biyu kenan ka raba abu in abu yana guda ɗayan shi a lokacin ana kiran shi da witr ko kuma hasan in kuma yana da ya zama shi gida biyu sai ya zamanto zakan ko ya zamanto shafa duk dai wannan hiran masu lura ne don ibn duraid yana cewa a cikin maksuran shi idan hawa yana yaban yana yaban abubuwan shi guda biyu da yake alfahari da su ɗaya abun hawan shi ɗaya kuma takwabin shi yana cewa sahibai ya sare mun fi matnihi mislu madabbin namli a lufin ruba yana yaban ukan shi yace idza hawa fi jussatin ghadaraha min ba'di ma kanat khasan wa hiya zaka takwabin shi in ya hau kan abu yakan samu abun guda ɗaya ne amma takwabin na dar hakan abun sai abun ya zama ya rabu gida biyu shine ma'ana min ba'di ma kanat khasan wa hiya zaka kanat khasan ita abu ɗaya ne takobin yana sauka kai kuma ya zamanto zakan ya rabu gida biyu to kaga wannan naƙlin shi ne daga ba naƙli ba ne aka yi naƙlan kulliyan an yi ziyada ne akan ma'anan shi allugawi to wannan kuma dukkan suna cikin alƙur'ani yadda muka ce na farko shahada ubangiji yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah in juz'inta kuma ubangiji yana cewa muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa alal kufar nan kuma iqamis sala yana cewa ayoyi da yawa suna magana akan sallah aqimus salata wa atu zaka haka hajjul baiti ubangiji yayi magana akan hajji البيت من استطاع إليه سبيلا هنا تم الحج والعمرة لله صوم رمضان كما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن شهد منكم الشهر فليصمه هكذا وانا ينتجن القرآن to hadisin gaba ɗaya yana magana ne akan abubuwan da aka gina musulunci a kansu da farko shahada na biyu kuma iqamis sala a uku ita zaka a hajjul bait wa sawmi ramadan aka ce wannan in ka rabu da su dukkansu shine ka zama murtaddi ko kuma in ka rabu da ɗaya daga cikin su banda shahadatai ka rabu da ɗaya daga cikin hudun nan shine ma'anan kari da koyaya to wasu sun ce dai koyaya mutum ya tuba ko yaya dai dole sai ya yi imani da dukkansu duka a haka ya karɓe su duka zai yi su da ka riƙe guda ɗaya ka rabu da kowanne ne baya gwada cewa kai musulmi ne sai ka karɓe su duka tunda ubangiji yana cewa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba aqamu salata suka tsida sallah suka ba da zakka wato zakata fa ikhwanukum fi din kaga mafhumin mukhalafan shi shine cewa in ba su tuba ba ma'ana ba su tsai da sallah ba su ba da zakka ba to falaisu ikhwanan lana fi din kaga ma'anan shi in baka tsai da duka wa'innan ba mutum ba zai zama musulmi ba to haka har yanzu wannan hadisin duka ma'anan shi dama ya kunsu a hadisin da ya riga shi hadisi na biyu da ake tambaya mal islam mal iman mal ihsan duka ya kunsu a cikin wannan hadisi ƙari ne kawai da ya zo a ciki sai kuma tartibi tsakanin wasu abubuwa kaga nan an cewa hajjul bait wasu ramadan a riwaya kuma daban an ce saumu ramadan sai hajjul bait haka kuma abin da ya zamanto wani abin da baya nan a cikin wannan hadisin shine aljihad jihadi ne ba a kawo shi ba saboda wani abu ne tsare shi ba kaman sauran ba ne sallah kullum kullum ake zakka shekara ne in sharuɗa sun cika haka watan aka azumin watan ramadana shekara ne sai a hajjul bait kuma wajibtan ta su ɗaya ne a rayuwa to jihadi kuma wani abu ne tsare zuwa yake ya gushe shi yasa ba a kawo shi a wannan layin ba don haka wa'innan tattaruwansu gaba ɗaya su ne musulunci inda ubangiji ya gaya mana alkur'ani haka manzon Allah ya jaddada shi a wannan hadisi kuma haɗuwansu haɗuwansu gaba ɗaya shine ginin musulunci manzon Allah ya shabba ginin su ma'anawi da gini hissi yanda dusan da ka cire ɗaya a cikin gini to zai faɗi ya rushe haka ginin su na ma'anawi na addini yadda na hissi in ka cire wani ginshiki a cikin ginin sauran za su faɗo su rushe haka na ma'anawi ma na musulunci duk ɗaya da za ka cire a nan to kaman ka zubar da addinin ne gaba ɗaya kuma haka har yanzu hadisin yana koya mana da cewa al'ibadat gaba ɗayansu guda biyu ne akwai ibada ƙauliya akwai ibada ghair ƙauliya al'ibadar ƙauliya ma'ana ibadan da mutum zai yi shi ta hanyar furta shi kamar cewa ashadu an la ilaha illallah ko cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ibada ce ƙauliya in kai ta yin ta zikiri kenan kake yi ko da ka ɗauki juzu'in farko ko ka haɗa duka da zikiri sunan shi ibada ne ƙauliya za ka yi ta samun lada a kai ba abu ne wanda za ka tashi kai wani abu sunan shi tauhidi ko kai shahadati Allah ila illallah ba fi'li bane kaga na farko ibada qauliya shine shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akwai kuma ibada ghair qauliya ibada ghair qauliya ta kasu gida biyu akwai wanda akwai wanda ibada ce fi'liya akwai kuma ibada tarkiya ibada fi'liya shine kaga sallah sallah ibada ce fi'liya abu ne wanda ta haɗu da aqwal da af'al a cikin aikinta haka ita zaka ibada ce wanda za a yi ta fi'liya a aikace za a cire kuɗi a cikin dukiyar mutum haka akwai tarkiya kamar watan azumi shi ibada ce amma na tarki ne tunda ma'ana azumi shine ka rabu da ci da sha da jima'i a daidai wannan lokacin tsakanin ke tsulo ilfajir ila gurubi shams yaga wannan ibada ce tarkiya ka rabu da wasu abubuwa ne guda uku a rana gaba ɗaya da niyan ibada shi yasa aka kira ta azumi to kaga yadda suke kenan ibada qauliya da ibada ghair qauliya qauliya ita ce shahada ghair qauliya kuma ta kasu ibada fi'liya wanda su ne sallah da zakka da hajji akwai kuma ibada tarkiya wanda ita ce azumin watan ramadan wannan duk da istilahin malamai ne wasu sun mai da tark din shi kan shi ma fi'al suna cewa tarku fi'lun fi sahihil mazhabi wasu kuma sun tafi akan tark laysa bi fi'al tunda barin aiki shine tark ta ya zai zama fi'al haka har yanzu kuma a nan akwai ibada badaniya akwai ibada maliya akwai kuma ibada wanda ta jima'a baina albadan walmal akwai ibadan da da jiki kawai za a yi akwai kuma ibadan da da dukiya za a yi akwai wanda kuma ta hada duka kaga sallah ita ibada ce badaniya ita zaka ibada ce maliya tunda dukiya za a fitar ba wani aiki ne na jiki da za a yi ta yi ba da yana wahalar da wasu ya mafi musu fi'iliyan wahala sai hajjul bait ibada ce ita ma fi'iliya wato ibada ce fi'iliya ne ba badaniya ne ba maliya ba amma hajjul bait shi ya yi jam'i tsakanin ibada badaniya da maliya za ka yi da jikinka kuma za ka fitar da maƙudan kuɗi ya haɗa tsakanin badaniya da maliya haka saumi ramadan ibada ce badaniya tunda jikin mutum ne zai raba shi da wa'innan abubuwa guda uku mun ce ita ɗin ibada ce tarkiya za ka bar akl da shurb da jima'a da niyyan ibada bauta ma Allah wannan shine azumi a wani wakati mu'ayyan daga tulu'il fajr ila ghurubi shams shine yake kiran shi da azumin watan ramadana to wannan dukkansu su ne aka gina su akan musulunci ma'ana da su aka gina musulunci cire ɗaya yana fitar da mutum daga musulunci sai dai in ya rabu da ɗaya kamar yanzu zamani yadda ake mutane sun rabu da fitar da zakka ko kuma suna fitar da sadaka su rantsi da Allah su a matsayin zakka ne wannan kuma wani abu ne daban amma mutum ya ce bai yi imani da ita ba ko ita ba wajiba ba ne wannan ridda ne ƙauran wahidan amma mutum kuma ya ce a wallahi yana so abun sai nan gaba ne ko in ya ƙaru ko ya ta wani dai tawili ya san dole ne wajibi ne amma son dukiyan ya hana shi fitarwa to wannan fasikanci ne inda da da gwamnati ma ta musulunci za ta fitar ne dole ba wani zaɓi da za a bar mai to haka wa'innan su ne musulunci fitar da ɗaya daga cikinsu kamar fita daga musulunci ne ta wannan hadisin ya tsaya a nan wajen ya ƙare a haka yadda muka faɗa babu jihadi saboda jihadi wani abu ne tsare yana bijirowa ne don difa a nafs amma a nan dai a wannan hadisin ba a ambace ta ba akwai inda aka ambata jihadi amma ba a wannan hadisin ba a haka za mu tsaya a nan wajen صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أنصر لك رسول kashi na bakwai kenan a cikin wani littafi na arba'un hadith tare da sayyidi mubashir bin maulana shek tayar usman boshi radiyallahu ta'ala anhu a don arin bayani ayatin mutum barma a wannan namba kamar haka 08059160906 ai sauraron lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu